هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna goma sha takwas da watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai idan miladiya yau muna goma sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar mun dawo wannan majalisi domin ci gaba da karatun wannan littafi mafsidatul qulub littafi da ke batu akan cututtuka na zukata waɗanda idan sun kama zukata suna gurɓata zukata sukan gurɓata rayuwa su kuma haifar da mummunan ƙarshe da mummunan makoma Allah ka tsare muna nan a cikin littafi da ke magana akan aljidal jayayya da mutu muna nan kuma a gaban da malam yake rattafo mana ladubba na jayayya ko muƙabala kamar yadda muka fi sani ko zaman tattaunawa na ilimi to malam ya rattafo mana abubuwa da dama wanda mun tsaya akan gaba ta shida wacce take nuni akan cewa da zaran gaskiya ta bayyana maka kar ka yi wani ɗari-ɗari karka wani ta baba kai wuf ka fito ka bayyana cewa tabbas ta yi kuskure kuma ka karbi gaskiya har malam ya hakaito mana kaɗan daga cikin tadan magabatanmu sahabbai da tabi'ai da sauran malamai na Allah ya hakaito mana daga sayyidina aliyu ya hakaito mana zaid bin sabit da sayyidina abdullah dan abbas ya kaito mana al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i duk ya kaito mana labarinsu yadda suka sallama suka miƙa wuyarsu ga gaskiya lokacin da ta bayyana musu ba su tsaya ɗara ɗari ko kuma wani musu musu ba. To, abu na bakwai inda za mu tashi kenan cikin ladubba na yin muƙabala. Ina amfani da kalmar muƙabala ne saboda ita muka fi fahimtar aka ce wani sun yi mu'amala da wani domin fi fahimtar abin da aka yi fiye da in na ce mujadala mujadala mun fi fassara shi kafa'an akan jayayya sannan ko da kuwa jayayya ce a dakali sai mu kira ta kawai jayayya amma abin da muka fi gane aka ce muƙabala to wani irin abu ne wanda yana da alaƙa da ilimi galibi mun fi amfani da lafazin muƙabala idan aka ce za a yi muƙabala wani abu ne na addini kuma yana da alaƙa da ilimi shi yasa nake faɗin cewa muƙabalan domin mu ƙara hararo abin da ake yi to cikin ladubba na muƙabala malai ce abu na bakwai an ya kona mutahalliyan bil hilmi was sabr duk waɗanda za su wannan muƙabala za su yi fa'insa a cikin addini ko a fage na ilimi, to lallai su caɓa kwalliya da yin alhilmu, alhilmu shi ne haƙuri, wasabari da kuma haƙuri. Alhilmu da asabaru duk cikansu lafazza ne waɗanda suke nuni zuwa ga haƙuri, amma alhilmu ya fi asabaru. Alhilmu ya fi asabaru. Alhilmu shi ne za ka ki ɗaukan fansa a lokacin da kake da cikakkiyar daman da za ka iya ɗaukan fansa. To idan ka danna zuciyarka baka ɗauki fansan ba, to a wannan lokaci abin da kai shine alhilm. Amma asabaru yana iya yiwuwa baka da yadda za ka yi. Baka da yadda za ka yi. Abin ya fi ƙarfinka sai ka ce to na bar ma Allah. To a wannan lokaci asabaru ka yi. Kamar ila a ce kaga kila gwamnati tana gudanar da 'yan ƙasa ba daidai ba ba ka da yadda za ka yi da ita a wannan lokaci asbabaru ka yi ba ka da yadda za ka yi amma kana da yadda za ka yi in na ga dama yanzu nan zan ɗauki fansa in yi ramuwar gayya sai ka ce to amma ba zan yi ba to a wannan lokaci alhilmu kan za ka alhilmu darajansa ya fi asabar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne malam ke cewa an ya kuna mutashalliyan bil hilmi wa sabr idan ka yadda ka shiga fagen tattaunawa na ilimi ko kuma tattaunawa a fagen addini lallai ka zama ka caɓa kwalliya da waɗannan ɗabi'u guda biyu alhilmu da asabar haƙuri da gangar ko da ko kana da nayi da kuma haƙuri duk dai kawai mana iya cewa haƙuri a jumlace yace li annahu bidun tahalli bil hilmi was sabri tanqalibu al mujadalat ila naqashatin aqima yace saboda idan ba a dau haƙuri ba da cinnewa da dakewa to za ka ga tattaunawa a fagen addini ko a fagen ilimi sai ya koma kuma jayayya wata irin bakarariyar jayayya annaqashat kenan al'aqima ila an gane wato in aka ce jayayya bakarariya jayayyan da yake ba za ta haifar da wani amfani ba kun tuna a cikin alqur'ani mai girma Allah ya faɗi irin iskan da ya aika ma samuda da shi iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim yawa me ma'anan ar-rih al-aqim iskan da yake ba wani alkhairi a ciki ba za ka shaƙe shi kai lafiya ba ba zai gamu da wani abu ya karfafe shi ba sai dai rukuta shi ba dai wani alkhairi da za a iya cimma da wannan iskan shine ar-rih al-aqim da Allah ya aika ma samudawa da shi To idan jayayya ko sa'insa ko tattaunawa ko muƙabalan da ake yi a fagen addini ko ilimi ya zama ba a san haƙuri ba, da zuriya da danna zuciya, to ƙarshe za ta koma ne muna kashe na ce sai ta zama wata irin tattaunawa ne a ƙima mari amfani. Sau za a koma kawai ita jayayya ne, a ita sa'insa. wannan ya ce can wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kawai zai kasance an ɓata lokaci ne an ƙara fasaci juna amma babu wani amfani to shi yasa sai ka zama mai haƙuri duk yadda ka ga abokin tattaunawa ya faɗi wani abu wanda bai maka ba kan yana cikin magana ka ce ƙarya kake yi yana cikin magana ka ce wannan maganan banza ce a ka zama mai haƙuri dama ba shi ne ake cewa mutum ya haƙuri ba an duke shi bai rama ba an zarge shi bai rama ba an soki mutuncin shi bai rama ba to haka ake so idan an zo fagen tattaunawa irin wannan a soki abin da kake kai amma ka juri a soki iliminka ka juri a soki matafiyarka ka juri ka danne ko da kana jin wani zafi yana taso maka karka fasata ana to ya haƙuri malam zauna zauna kana fasata kana kumbura kana tukutu a'a to in aka yi wannan ba za a kai da cija mai kyau ba sai dai a gurin kawai a ƙare da jayayya wani lokaci ma har da dambe wani lokaci har da dambe to amma duk yadda aka faɗa abu duk iya zafin shi ka danna zuciyarka duk iya rashin daɗin shi da tsacin shi ka danna zuciyarka to idan aka yi wannan aka tafi da wannan bangare da wannan bangare suka tafi akan wannan matafiya to daga ƙarshe za a samu kyakkyawan natija gurin tattaunawa wannan yana daga cikin ladubba na muƙabala ko kuma tattauna na ilimi ko na addini har ma a fagagen rayuwa saninan abu na takwas malin ce an yakuna mutarayyisan muta'anniyan la ya'jal kowane ɓangare cikin masu tattaunawa su zama mutarayyisan a tarayyufu wato shi ne bi sannu sannu shi ne dai ma'anan muta'anniyan duk da kusan ma'anan ɗaya a ma'ana ɗaya ne a tarayyus shi ne a tabako wato ka bi ajin laƙaƙai laƙaƙai kar ka zo da garaje kar ka zo da garaje kana jin ai nan cikin minti goma kawai ina son in kai shi ƙasa a yi a gama a'a ka zama tarayyisan ka zama kana jin abin daki daki muta'ammiyan ne jin abin sannu sannu la ya azan kar kai garaje da gaggawa kana jin yana fara kawo zance kafin ya gama zancen ka riga kai ni muka rugu-rugu da shi a'a bawan Allah kwantar da hankalinka yana kawo zance yana kawo zance ka san wani lokaci cikin cikin wato ƙwarewa wurin iya jayayya idan kana so kai galaba akan jayayya wai ka fusata abokin tattaunawanka ya fusata yana fusata ya tafi daga hayyacinsa to ba zai iya tsare kanshi kuma ya magana cikin nutsuwan da za a gane ba don haka ko da ba ka da ƙarfin hujja shi kenan shi ma zai kasance shirmen shi da shiriritan da ya ɗauko zafi da ya ɗauka yana zafi yana ta farfasa sai ya ɗauka shi ne matsalici kai ne mai gaskiya to wannan waɗanda suka kware wurin iya jayayya sukan ɗauki wannan matakin idan suka ga an zo tattaunawa su ba su da ba su da hajin da za su tallafa sai dai ƙarya da shiririta to in suka zo sai su fara auna maka wani abin da zai fusata ka misali kila wani malami ne ka gamsu da shi sai ya fara tsine ma malamin tukuna kila ka gane misali a ce wani ahlus sunna ne a ce ya jin shekul islam ibn taymiya ai ba ahlus sunna da bai da ibn taymiya ba to ana zuwa tattaunawa idan ya san ba shi da hajin da zai tallata kai kake da haja yana zuwa sai ce kamar yadda wannan katirin malamin naku ya faɗa ne wane ya ce ibnu sai ka ji katon zara yanzu ya ce ma ibnu taymiya kafiri ya za a yi kaza za a yi kaza kwanta da hankalin ka malam duk da wannan magana a gefe take a gefe take ka mai da hankali akan menene maudu'in tattaunawan ku wannan kafirta shi ko ya kafirta shi ko kada ya kafirta shi wannan ya rige na shi ko ba haka ba ai kafirtawa ma'auni ne na ilimi ba kawai ganin daman jama'a ne wanda ya ga dama ce to na ga dama wannan kai musulmi ne wannan na ga dama kai kafiri ne shi ne ma'auni ai ba shi ne ma'auni ba to da aka kafirta shi duk yalo wannan kafirtawa shi ne idan ba kuma ta mala bakar gumi ya taɓa fuskanta wannan kalubalen da aka zo a tattauna da shi tattauna na ilimi sai wannan malamin da za su tattauna sai ce kai kafiri ne shi abin da yake so ni ne kafiri wallahi baka isa ba kai ma kafiri ne kaga an ya mutu sai malam bakar mun ya ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na musulunta shi ke nan ya gama da kabiya so da ka yanzu batun kuma yanzu a tsaya a yi rigima akan yanzu an kafir kashi da taso ba to irin wannan waɗanda ba su da haja haka sukan zo sai su rura wutar fitina don su zafa su hazzaka ka sai kai ta tafarfasa kana garaje kana gaggawa to a'a ka zama mutarayyisan kana bi daki daki daki daki dalla dalla muta'anniyan ka zama mai natsuwa mai bi sannu sannu la ya'jal kada kai garaji kada kai garaji ka bari ya gama rattabo bayanansa har shi ne malai ke cewa farubba farubba ma anna shakhs al-akhara law afraga ma indahu lan tahanna qash bi mujarrad hikayati kalami ya ce so da yawa idan da mutane za su gane so da yawa akan sami abokin tattaunawanka lau a faraha ma indahu inda zai gama kwararo maka abin da yake tare da shi kai haƙuri ka shanye yi ta za kunkulo abubuwa da masu zaƙi da masu ɗaci da marasa daɗi ya cakuɗo da ingantattun hadisai da matattun hadisai da hadisai na ƙarya zai ci cakuɗa to ka zama a hankali ka nutsu. To, shi ne malakisa inda za ka yi haƙuri ya gama kwararo duk abin da ke tare da shi, to lanta hanna ƙashi. Bi mujarrabi hikayat kalamihi akwai yiwuwan ma yana gama rattabo bayanansa, to tattaunawan ya ƙare. Saboda a ciki, ko dai ya kasance ya ƙaryata kanshi da kanshi, ko ya cika da warwara, ko kuma ya nuna maka shi fagen da yake ma daban ne da fagen da kake. To kaga tattaunan ko me za a yi kenan? Kila kun gane batun da kyau. Kila shi na can yana kare wani abu ne daban. Kai kuma nan kana nan kana kare wani abu ne daban. To amma ka bari ya gama rattabo bayanansa. Ya gama rattabo bayanansa. Kila an gane batuna da kyau. To shi ne sai ke cewa kai kuna kalamuhu yuguni an raddi alaihi. Sai kasance ma zancen da zai koro da kansa ya wadatar ba sai an yi masa raddi ba. sai malam ce fasbir ali da aka kai hakuri da shi yana tarattafo bayanan su ya tarattafowa ya tarattafowa ya tarattafowa sai kai ta jin tikka da warwara a ciki sai kai ta jin shiriri ta a ciki sai kai ta jin ya gaba ya dawo ya yamma ya ta caccakuɗa abubuwa wada'ahu yufrigu ma indahu ka kyale shi ya karkar gabaki ɗaya abin da ke tare da shi idan aka yi wannan فقد يكون متصورا القضية بشكل معين akwai yiwuwan shi yadda yake hararo matsalan ta wani mafage ne daban fa idza taraha ma indahu iktashafa khata'uhu idan ya gama rattabu abin da ke tare shi ma za a gane ma kuskuren shi nan da nan kuskuren shi zai bayyana wato kaga wannan gabar tana da muhimmanci matuƙa domin rashin bi sannu da rashin bi a hankali kan sa ka ɓarar da hajarka bayan kana da gaskiya kana da hajar da za ka tallata to amma ka yi garaji sai a yi ta caccakon abubuwa sai a yi ta ɗauko ‘yan abubuwa da ke jefi maimakon gafa inda aka fuskanta a'a sai kuma wani duk a koma kuma wannan ya yi magana to ai ka ce kaza sai kuma a ɗauki wannan ɗan abin da ya ce a yanzu ne fa ya ce ba fa shi ne tara mu ba misali sai a ɗauki wannan abin kuma sai a mai da hankali a kai a sai a sake ɗaukan wani shi kenan sai a tashi tattaunawan ba ta haifar da wani amfani ba amma an baka minti goma sha biyar ne yi bayanin abin da ke tare da kai to ni bayani na shi ne yana tabbatar da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk ya gama bayanansa to kila a ciki ma za ka gane ayya ashe shi ba yana nufin ma kaza bane kai kuma kana nufin kaza ne to da ka mafuskantan kuma a cikin tattaunan kun sha bamban to da ka ga kenan wannan tattaunan ba za a taba kaiwa ga natija ba kai kana cewa hanyar fada nan ne shi kuma ya ce maka hanyar fadar sarkin so ba nan ne abu ɗaya kuke magana ba abu ɗaya ba ne to ka ci hanyar fada nan ne shi kuma ce wallahi talla hanyar fada ne to an zuwa za a tattauna a gano waye ke da abin nan da ya tashi yana bayani sai ya fara bayanin to kamar yadda muka sani so ba ai local government ne cin gashin kanta to tana da faɗi ita ma tana da ƙananan hukumar abin nan ward ward ward kaza akwai ka sai kasance shi ga baki ɗaya bayanin shi na bayani ne akan so ba idan ka fahimci so bai ke magana za ka ci gaba da wannan jayin shi ke mutu ta an gama ta ai malami da na fahimci da ma kai so ba kake magana ai da ba mu zo wannan zaman ba ai ni zare nake magana shi ke na kaga an huta ba wani saba wani tsawaita bayani to amma kun zo ka ki yadda shi yana wallahi fadan nan ta gabas ne kai kana wallahi fadan nan a yamma take to ka ƙi nutsuwa ka ji a hankali har ya gama kwararo bayanan sa ballantana ka gane ina ne kuka haɗu ina ne kuka rabu to kaga anan gurin za a iya samun ɓata lokaci da dameji da yawa shi yasa malai sai ce to ka zama natsatsi ka zama natsatsi ka zama mai bi sannu sannu a mafi yawan lokaci shi yasa malam ma a farko ya amfani da wannan kalmar mutarayyisan mutarayyisan a tarayyus din nan wato wani irin dangana ne da kake yi wanda zai taimake ka gurin ɗaukan matsaya nagartacci zai taimake ka gurin yin aiki nagartacci kuma a tarayyus wata irin wato wance wani irin dangana ne da shanye abubuwa wanda zai buɗe maka ƙwaƙwalwa ka riƙa tunani mai kyau ka kuma karanta kwarakwaranka shi ne a tarayyar su to shi yasa malam sai kawo ta mutarayyisan mutarayyisan ka zama kana da wannan ɗabi'a illa kawai in wani abu yake faɗi ka ɗauki biranka da takarda yana rubuta faɗi kana rubuta yana faɗi kana rubutawa kar ma ka yawaita kallon shi ballanta na ka ga irin yadda yake kumbura fuska yana nuna ka yana maka izgilanci ballanta na ka fasata kawai shagaltu ka sun kai da kanka na'am bismillah kana yi da wa'incan kalmomi da muka yi amf- maka magana a baya to aka maka Allah bismillah mutum yana fahimta eh na fahimci wannan na fahimta masha Allah to na gane wannan to aka maka Allah sai ne ji ya gama to shi kenan sai ka ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya in yana da bukatun ka ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya in kuma ba yi da bukatun ka ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya kai amfani da wata jumla gamanniya ka rubuta ta kenan sai a huta ina kun fahimci abin da nake nufi yawwa to irin wannan haƙurin da bi sannu zai haifar maka da cin nasara a cikin tattaunawanka na taɓa baku misali a nan shekul islam ibn taymiya ya kawo ya kawo ta tattaunawa da ta gudana tsakankanin al'imam abubakar al-khallal wani bijimin malamin sunna da ya tashi zai shiga gudun sarkin kafirai sarki kirista suka ce to wannan malami idan ya shigo mun tabbatar da ba zai durƙusa ya bai da sarki ba to abin da ya fi kamata mu dabara mu ɗan yi ƴar ƙaramar ƙofa daidai inda zai shigo hikimansu shine idan ya duka haka to ya duka kenan ya gaida sarki da wayo sun mishi wayo ya duka ma sarkin su kamar a ce nan ne inda sarki yake to daidai inda abin ɗaukar maganar ne yake a ce an ɗan yi ƙofa a gurin misali ko ɗan baya kaɗan kaga ai zaka duka tunda ƙofar ƙarama ce to su wai hikimansu yana yin haka sai a ce to alhamdulillah a gaishe ka sarki ya amsa gaisuwanka wato ya duka kenan ya gaida sarki bar imam abubakar al-khallal lokacin da ya shigo shi yasa malamai na Allah suna hangi da haske daga Allah subhanahu wata'ala yana shigowa sai ya ga fadan da wani irin yanayi ha ga sarki a zauna kujera nan kuma an sa wani katon allo kasan shi nan nan ne kofar take kuma ga mutane sun rasa nan sun rasa nan kawai sai Allah ya haskaka mishi sai ya gane abin da suke yi cewa suna son ni ya rasa na masarki. To shi kuma da ta shigowa shi ne sai ya juya baya, sai ya shigo ta baya, da aka dubara sa yake fuskantar sarkin. Kaga wannan wacin ka hujjatuna ne. To da ya shigo wannan abu da ya musu sai ya musu zafi. A da ba san bashi ya shigo ta gaba. To amma yanzu a ce ya turo masarki bayansa. ai an wulakantar da wannan sarkin. To da ya zo ya tsaya a gaban sarkin, sarkin ya ji zafi. Sai ya ce, ai ku kuna da matsala, to nan ne ma lishafi na. Sai ya ce, ai ku kuna da matsala. Ku annabin ma da kuke bi, matan shi ma to an ce ta yi zina. Me yake ishara zuwa gare shi? Ifkin na na Aisha, ƙirƙirin ƙanyen da aka yi aka ce munafukai suka yi suka ce na Aisha ta zama. To ka ga yanzu misali za ku fara tattauna da mutum ya dube ka ya ce maka na Aisha mazanaciya. Ai ina gaya maka baka san lokacin da aka ɗaga hannu ka koda mai magi ba. Ko ba haka ba? To wannan ba gaskiya bane ko ba daidai bane. Ba daidai bane. To shine wannan sarkin ya masa. Yace to ko annabin ma da kuke ni matan shi ma mazanaciya? an ce ta da zina kaji magana ce mai zafi mai kona rai amma wannan malami na Allah ne yayi yace ne eh babu shakka an zarge ta da haka sai ce amma waɗanda aka zarga cikin manyan mataye guda biyu ne da nana Aisha an zarge ta cewa wai ta yi zina amma ba a ganta da ciki ba ba a ganta da ɗa ba. Amma an zargina na Maryamu, mahaifiyar annabi Isa, su kuma kiran sauki ne, suna ma'allantar da annabi Isa da mahaifiyar tasa. Sai ce an zargi na na Maryamu ita kuma, cewa ita ma ce zana. Amma abin ban al'ajibi ita kuma sai ga shi ta zo da ɗa. Ko kun gane ita wannan an zarge ta amma ba ciki ba da ita kuma wannan an zarge ta amma kuma ga da in a hankalce ne wane ne ya fi kama da a ce la- tabbas wannan akwai ƙanshin gaskiya kila kun gane to shi ne sai waɗannan kiristoci sai suka shagaltu to ai wallahi ƙazafi ne ai ka san kowane mai gaskiya yana da makiya ai yahudawa ne suka fara mata wannan suka yi ka- sai suka yi ta ba da amsa suka yi ta ba da amsa sai ce to inda kuna da wannan ams- amsan a tare da ku to shi ne amsan da za ku ba da akan nan Aisha shikenan ba an gama zance ba amma da a ce ana ce mishi mat- ma- matan annabi ta yi zina da a ce ya kai duka ko ya fara zage-zage kafiran banza kafiran wofi za a kai ga cin nasa shi ya sa idan za a yi ta- tattaunawa to kar ka zama kana da irin wannan kai ta wani kafirai kafirai yan uku ba wani maganan in dai za ku tattauna maganan wani kafirai bai taso ba wannan ko koda da ɗan shi'a ne za ku tattauna koda da waye maganan wani kafirai bai taso ba saboda ah to in dai kafirai ne shi ke nasa ne amfani tattaunawa kuma to don haka a hankali za ka isar da saƙonka abu kaza ba daidai ba ne da nassi ya kawo cewa duk wanda ya kaza ya kafirta za ka yanzu nassi kai ka kawo in yana son ya kare ta sai dai ya kare ta nassi in yana son ya raddi sai dai ma nassin raddi to ka zama mai natsuwa mai kwanciyar hankali cikin tattaunawa ka bari duk mai eh, wato mai bayani ya gama rattabo bayanansa kai kuma a matsayinka ne mai kan gado sai ka ɗauki abin da zai amfani ka ciki amma in ka ce za ka ɗauka ana zuwa aka fusata ka nan da nan sai zage-zage sai ka sarkawa sai wallahi ni ba zan iya ba ni ka a to wannan na kasu ne a cikin babin tattaunawa na ilimi ta ce an abu na tara wale ce labudda min iltizami sidiki babu makawani wannan shi tilas ne tilas ne alzinci gaskiya tilas ne jama'a alzinci gaskiya yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilm wannan aya alqur'ani ce Allah ya ce kada ka tsayu akan abin da baka da ilimi akai ka sani inna sama'a lalle ji wal basara da gani wal fu'ada ta tunani kullu ulaika kana anhu mas'ula duk waɗannan abubuwan sai Allah ya tambaya akan sararin tashin kiyama shine al-imam sa'di yake cewa abin da ake nufi wala taqafu ma laysa laka bi ilmi shine kar ka bi abin da baka da ilimi akai sai zai- sai dai zato kar ka bi wannan hanya kuma kar ka bi wannan yace duk abin da zaka furta ko zaka aikata ka samu tabbas cewa haka yake kar ka zo za a tattauna da kai ka ce ai lallai ina kyautata tsammanin akwai ma hadisi a'a ba kawai tsammani ake yi ba tabbas ne akwai hadisi ko babu ai ina zaton kaman malamai sun yi wannan bayanin a'a ina da tabbacin malam wani ya bayanin nan a littafi kaza to da ka duk abin da zaka furta ko abin da zaka aikata to ka samu tabbaci ɗari bisa ɗari cewa ka gina shi akan ilimi sai ce fala tazunna zalika yadhhabu la laka wala alayk kar ka taba tsammanin wani abin da ke fitowa daga bakinka ko abin da kake aikatawa wai zai tafi a banza ne ba lada ba zunubi kar ka taɓa wannan ruɗanin duk abin da ka furta wallahi akwai hisabi akan shi ranar tashin alkiyama ko da kuma kana neman ka kare gaskiya ne amma sai kai da fara sai ka kawo ƙarya wallahi sai Allah ya tone ka akan wannan ƙaryar ranar tashin alkiyama a sai kana son ka kare gaskiya babu dalilin sai kai ƙarya saboda duk wata gaskiya Qur'ani ya zo da ita ko sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا duk wani abin da ka sani a rayuwa ko addini to Allah ya zo da bayaninsa filla filla da gaskiyan da ke cikinsa wani za ka same shi kai tsaye a cikin ayoyin alqur'ani wani za ka same shi a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai in baka sani ba to in baka sani ba shi kuma me za ka yi sai ka bincika domin ka sani ko ka yi tambaya domin ka sani. To amma ka ce wai za ka ƙirƙiri wata ƙarya saboda ka goyi bayan wani abu. Wannan ya saba ma ka'idar tattaunawa na ilimi. Shi ne ke ce muku za ga mutanen zamani a yanzu suna da wannan muguwar ɗabi'a. Sai mutum idan ya zo ka tasa shi ka kai shi bango sai ya fara ce maka to ai ni in ma dai ban manta ba na ma taɓa jin malam Jafar yana wannan bayani wai kawai yana son ka goyi bayan kallon shi ko a to ai ma malam Abubakar goma ma kamar ya taɓa bayanin nan yana son ne kawai wai ya kare wannan abin da yake kai ko ta lunka ka to maimakon haka in aka ce maka abu kaza ba daidai bane me daidai shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Masha Allah ya saka da alkhairi in baka gama gamsuwa bane kila wanda ya faɗin baka aminta da shi ɗari bisa ɗari ba to kana da bayanin kana da hanyoyi guda biyu na ɗaya dai Qur'ani ya kawo mana qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in mutum ya kawo maka bayani baka gamsu ba sai ka ce to tsaida mun da hujja da dalili eh ga aya kaza ta zo to wane ne cikin magabata ya fassara ta a haka ya ce a'a wane ya fassara ta to don Allah zan nemi ka zo min da shi gobe in ga gurin da ido na wannan akwai jayayya a ciki eh kenan ko kuma na biyu idan haka ba zai yiwu ba to sai insha Allah ta'ala zan ƙara bincikawa amma dai na gode Allah ya saka da alkhairi amma zan ƙara bincikawa abin da na samu kuma zan gaya maka to kai kuma in ka tashi na za ka ci gaba da fafutuka ne ka ka tambayi malam wani ka bincika littafi kaza ka bincika tafsiri kaza kana neman ka isa zuwa ga gaskiya yayin da ka gane cewa abin da ya gaya maka shine gaskiya shi kenan sai ka gaya masa abin nan da ka gaya min tabbas shine gaskiya domin na gan shi a wuri kaza na gan shi a wuri kaza na gan shi a wuri kaza kuma shine magana zance ne inganci a'a na samu sabanin abin da ka gaya min abin da na gani shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kai ma da fatan ka koma ka je ka ƙara bincika shi kenan an gama da matsalar ne ba magana ce wacce take ai sai karfi da yaji kai abin da ka bude shi kila sai ka sai an yadda da kai akai kuma an kyale ka akai wannan ba sada ne ne masu neman su karɓi gaskiya ba kaga wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai ma da shi ashara ladabi na goma labudda min at-taraffuqi bil khasmi babu makawa ka zanto kana da rangwantawa da rausasawa ga abokin tattaunawanka ka zama kana da rangwantawa kamar yadda muka bayani a baya a aikace aikace aikacen ka su rika nuna tausayi da ƙauna ga wanda kuke tattauna ta da shi ko da ko kirista ne ko da ko mushriki ne ina kun gane a so nawa za ka tashi ka je gurin maguzawa za ka yi musu da'awa to amma za ka je ne saboda su suna maguzawa ne mushrikai ne sai ka je ka sha musu mur suna zuwa ka ce maguzawan banza to maguzawa ko musulunta sai ka ci duka ko ba ka bane ko kuma kiristocin banza masu bautan cross sai ka ci duka amma in ka tashi za ka je da a wannan za fa ka saci fuska ne inda ma bai kamata ka yi dariya ba za ka yi dariya domin ne wai ka nuna musu wani nau'in ƙauna da soyayya shi yasa kiyayyar da aka ce mu kyamaci kafirai ba kiyayya ce mutlaka ba fa ba wai kiyayya ce sakakkiyar kiyayya ba kiyayya ce mai cakuɗe da tausayi. Mai cakuɗe da tausayi. Tausayin ne, tausayin za ta faɗa cikin azaban Allah ranar tashin alkiyama babu fita. Za ka kana kallonsa kana tausaya musu ya za a yi ka fitar da su daga cikin wannan. A ƙarƙashin wannan ne sai ka je ka yi musu dariya. Ka yi musu dariya har ka kyautata musu. ka ɗauki wani abu na dukiya ka ba su shi ne sai ka ji an ce maka annabi ya ɗauki dukiya mai yawa raƙuma ɗari sai ba wani mushriki mushriki ba sai ka yi da Allah amma sai annabi ya ɗauki raƙuma ɗari ya bashi a lokacin da ya bashi ai ya ɗauka izini ke mishi ya Muhammad ni ka da mun izini wannan wani irin cin fuska ne ka dube ne ka ce ga raƙuma ɗari ne kuma ka san ba da gaskiya ba annabi ya ce na baka halala halalin ka ne na baka yana ganin wasa ne gaske ne da ya fahimci tabbas da gaske ne yayi godiya yayi godiya annabi ya ce bari ma ƙara maka wata ɗari ɗari biyu ya ce bari ƙara maka yi dai tsawo yana ta sanya da da ko dai wannan mutumin wayo zai min ne in zan tafi zai ce in dawo ya kora waɗannan ya tafi ya tafi da shi ko sun zama nashi daga baya bai dawo ya musulunta ba ya musulunta kuma al'umman shi gabaki ɗaya suka dawo suka musulunta to amma da ya gan shi ya ce mushrikin banza mushrikin mutu anni zai saurare shi ballantana ta yi sakonsa to wannan yana da kyau ɗan uwa mu kuma gane wannan duk wani wanda ka ji shari'a ta ce kai kiyayya da shi to ba kiyayya ce wai sakakkiya kawai ka zama ba ka san shi ba ka san nisan shi ba ka akwai gaban da yake tausayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba illa rahmatan lil muslimin ba rahmatan lil alamin annabi rahama ne ga talibai gaban ki daya to ne rahama shine zai tsamar da su daga azaba daga daga daga bata zuwa ga shari'a zai tsamar da su daga wuta zuwa ga aljanna to za ka tsamar da su sai kai musu da'awa da wannan tana da bukatuwan ka bude zuciyarka ka bude zuciyarka ka kyautata harshenka ka kuma ainihin nuna kauna da tausayawa gare su ko ba haka bane da haka za ka je cikin maguzawa ga ƴaƴansu sai ka ga yaro ya zo zo wannan kai wane sunan ka yace sunan shi damina wannan fa sunan shi rani haka nan in kana da minti dama ka tattala mintin ka a aljihunka za ka fito ka bare ka sa mishi a baki kana wasa da shi dan mushrikai ne ba wannan kiyayyen kenan ta shafuɗa da wata da wani nau'in tausayi wanda wannan tausayin shi ya sanya za ka rangwanta musu, ka rausasa musu, kai musu magana magana mai daɗi. Tun da Fir'auna ma an ce faƙula lahu ƙaulan layyinan, ka gaya wa Fir'auna magana mai taushi, magana mai daɗi da Allah ya tabbatar a wayarsa. To sai ka ga cewa ko da bai karɓa ba, ko da bai karɓa ba, to aƙalla dai zai kama kanshi daga yin maka sharri ko kuma ya cutar da kai shi ne ma'anan wa in lam tu'minu li fa'tazilun ko da ba ku yarda da ni ba to ku kyale ni in saki akwai wanda za ka kyautata mishi saboda wannan manufa ko makiyi ne ba san shi kake ba daga karar na zuciyarka amma saboda kar ya cutar da kai ya cutar da da'awarka sai ka rausasa mishi ka rangwanta mishi har kai mishi kyautatawa ta musamman me dalili saboda ya barka ka kake ka isar da sakon Allah kila an gane magana ta da kai to da ka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ka zama a aikace za ka nuna rangwantawa da abokin tattaunawanka sannan kuma a harshe za ka rangwanta kai amfani da kalmomi masu taushi kalmomi masu daɗi kalmomi waɗanda ba sa nuni akan an riga an raba jiha an buɗe an yi hannun riga. Ina kun fahimci da kyau. Kamar yadda na ce ku manta muna magana akan mujadala ne. Mujadala nan kuma Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi akan. Da haka wannan ya haɗa da Bayahudi da Kirista da sauran ma gabaki ɗaya wanda za ku tattauna da su akan ka fahimci gaskiya. To sai ka ɗauki wannan tada da ɗabi'a na rangwantawa da rausasawa ba tare da gallazawa, tsanantawa da kuma ainihin wato cutarwa ba. Malik ce wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Malik ce wannan nuqta ce tana da muhimmanci kwarai da gaske. Fa nahnu inda ma natanaqasu fi mas'alatin fi mas'alatin ma yace mu dinnan lokacin da muke tattauna akan wata mas'ala inna ma nuridu an nasila ila natija ai muna fatan mu isa zuwa ga natija ne ba ɓata lokaci muke so ni ba in je kawai duk ɓata lokaci ne kawai ka zauna kawai ka je kai bincike ka kwana biyu uku hudu biyar kana bincike kana jotin a sa lokaci a kashe kuɗi a kashe wani ne sai a so kuma duk za a tattauna kawai ana nufin ne ai ai zaman banza ai kaga ba ita ce manufa ba ana da manufan tattauna shine wanda ke kan kuskure ya gane yana kan kuskure wanda ke kan daidai ya gane yana kan daidai kila an gane magana ta da ke sai ya ce wani sir ila alhaq manufar ita ce mu ita zuwa ga gaskiya walaysa alhadaf in ba alwaqti ba ba mafitar ko ba manufar ita ce tafiyar da lokaci ba ba tafiyar da lokaci kawai ba amma da malam ya ce walaysal hadafu iba'atul waqti da yaki ba manufan shine bata lokaci a banza ba iba'a shine bata lokaci a banza in ba zai iya daukan lokacin da ya tafi kuma ta aji mai kyau kun gane sai ce to ba manufan kenan ba au zuhur ahadina alal akhar ba kuma manufa shine ɗaya daga cikin ya daukaka akan wani ba sai ce to fala yan baghi kasal mukhasa ba ya dacewa ka karya abokin tattaunawanka ba karyawa na ka samu hannun shi ka kalla bas ba baya kamata ka karya zuciyarsa ka tusa mishi bakin ciki da damuwa da tashin hankali au ihrajuhu amaman nan ko kuma ka sanya shi da cikin haraj a gaban mutane kar ka zo kai mishi wankan tsarki a gaban mutane أو عدم إعطائه إعطائه فرصة للتراجع ba kuma daidai ba ne kuna tattaunawa mutum ya fahimci kamar ya ɗan yi kuskure yana neman room yana ɗan neman wata ƙofa da za ka ba shi ya gyara kuskuren shi sai ka ƙiba da wannan ƙofa ɗan adam yana son idan zai sauka ya sauka ne sauka ne taushi sauka yanzu ya gane cewa bai daidai ba kun fahimci abin da nake nufi da ya zo kila yana cikin karkashi da karfin gwiwa yana jayayya amma da aka tsaida mishi da hujjoji da bayanai sai da karshe sai ka ga alamun yana asa sai fara cewa to to haka ne amma insha Allah zan ƙara bincikawa mutumin da ya zo da yana jayayya sai a ƙarshe ka dina cewa insha Allah zan ƙara bincikawa insha Allah zan kira ka daga baya in gaya ba yana neman sauka kenan ba yana neman abin da kuke cewa software landing ne yana neman ne zuciyar dan adam ba lalai ne kowa iya karɓar nan take ce a to na gane na yi kuskure ba amma wanda ya zo da yana tsagargalewa yana galewa, amma yanzu kuma sai ya zo yana to insha Allah in Allah so zan ƙara dubawa dai insha Allah zan ƙara dubawa to yana neman ne ya sauka sauka mai sauki to kar ka zo kai kuma ka matsa masa ka ce ai tilas yanzu sai ka fito ka ce kawai kai abin da kake kai bata ne ina an gane yana iya zuwa ya ce to na fahimci a cikin abin da nake kai akwai waɗansu ƴan kwarakwarai ƴan kwarakwarai ka ga ya kankantar da abin ko kai kuma kar ka lokaci a'a sai ka faɗi cewa abin da kake kai kafirci ne a'a haba ka kyare shi ya sarara mana tun da har yanzu ya karyo ya fara cewa na fahimci cikin abubuwan da nake kai akwai yan kurakurai Allah ka san abin da zuciyar shi ta kunshe mishi ya gane cewa yana kan bata to amma sai fito ce to jama'a na gane ina kan bata ba kowa zai iya wannan ba to in ya nemi cewa to na gane akwai kurakurai a cikin abin da nake kai amma zan je ƙara bincikawa zan kuma ƙara tambaya to ka tsare shi a haka a wannan lokacin kai kai galaba in galaba kake yi saboda ya gane ya kuskure har ya nemi cewa to na gane ina da yan kurakurai kar ka ce a ai kafirci ya wuce a ce dan kuskure sai dai ka ce ka yarda kana da kafirci a dan Allah ka kyale shi ka kyale shi sauka sauka a hankali ko ba haka bane ka kyale shi sauka ne shi zama a hankali shi ne ke cewa kar ka ki bashi daman da zai jawo daga kurakuransa. Au alinhiyal alaihi bil ibarat al-qafiya al-jariha ko kuma ka tunkuɗa shi bango bil ibarat al-qafiya ta hanyar amfani da waɗansu kalmomi masu tsanani al-jariha masu raɗaɗi kar kai wannan kuna cikin tattaunawa kila ka kai shi bango ya kasa ba da amsa ya fahimci dai kawai tabbas ba shi da hujja to kar kuma ka ce to a wannan gaban ya kamata mutumin nan fasiki ne tun da ya gane gaskiya bai fito ya faɗi ba fasiki ne ai sai kai ta mishi kalmomi masu zafi wanda yana iya cewa kai ne fasiki yana iya cewa ai ubanka ne ma fasiki
kaga za a wange lafiya
to kar ka ɗauki kalmomi alƙafiya kalmomin da yake babu tausayi babu rahama babu jin kai a ciki kalmomin da yake babu sau- rausasawa da rangwantawa a ciki kuma aljariya masu miki a a zuciya kalmomin da yake ana gaskiya tsayin shi maganganu ana neman a tabbatar da shi ɓatacce ne shi ɗan bid'a ne shi fasiki ne a kar ka yi mishi wannan ka bi shi dai a hankali aw ja'alhu mazharatan wa mabhakatan lin-nas ko kuma kai wani abin da zaka mai da shi abin izgili gurin mutane ko mutane su mai da shi suna mishi dariya dan dan adam baya so baya so wani hawi zalika ko makamantan wani akwai wani bawan Allah da ya taɓa zuwa wani majalisi ana cikin karatu shi ba majalisi yake zuwa ba kawai ya zo ne a ranar da ya zo sai wata tambaya Allah ya gafarta mu malami me hukun malamin nan ya tsaya saurari shi gane cewa wannan yanzu yanzu ne ya zo ji wannan karatun duk ya yadda ya zo da wauta ka tare shi sai musu magana mai daɗi bai taushi haka malamin nan ke ta mishi izgilanci ana mishi dariya a masallacin Ta amma kai ko wannan ban taɓa ganin shaka shaka manka ba yan kai kaza kaza kaza, sai aka kwashe da dariya kai ku da Allah ka dubi wai yanzu wai wannan sai ya zo ya ce sai aka kwashe da dariya akwai da za a yi wannan ya je karɓi wannan gaskiya ko da gaskiyan ce yana iya cewa to ni dai akan haka nake in kai ka faɗi kaza to in su malaman ba haka suka ce ba ni na tafi akan wancan malaman in aka ce kamar so in saurari oho da kai ka sani ni dai tun da dai ba kai kaɗai ne malami a duniya ba ai ko ba haka bane ba a samun wannan to amma ne ko haka kai abin da mutane za su girmama shi ba. Eh wani ya zo da zance a wannan yana nuni akan kishin addini da kaza da kaza da kaza Allah ya saka maka da alkhairi. Amma wannan mas'ala ce wacce take ga yadda take ga yadda take ga yadda take. Ah waɗanda ba su gane ba sai su tunanin ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza. Ka gaya mishi kalmomi da zai karfafe shi. Ya nuni akan cewa wannan abin da ya zo da shi ba wani banna ba ne. ya zo da fahimtarsa ne fito da irin wannan a cikin bayanin jama'a yana nuni akan kula da addini kuna mishi irin wannan to amma sai mishi irin wannan da rabiya to kaga ba daidai bane ba lalle ka karbi wannan gaskiya bari mu fara gaba ɗaya kawai sai mu tsaya akai sai mu tashi a nan halitta alhadiyatu alhadi ashar haka ne ko innal muhimma fi naqashati هو كسب الخصم لا كسب الموقف babban biya da ya kamata ka gane mai mahimmanci wurin kowace irin tattaunawa shine ka ribaci abokin tattaunawa ba ka ribaci wurin ba zai ma'anar wannan magana ba wai ka ribaci mutanen gurin su ta tafa maka kayawa ne yanzu shine wina ba a'a abokin tattaunawanka ka ribace shi ya koma kan gaskiya ko kai ka koma kan gaskiya ko shi da kan gaskiya to kai kana jin cewa kai kake kan gaskiya to riban ka shine a ce yanzu abokin tattauna ka ya dawo kan gaskiya ba riban ka shine yanzu mabiyan ka sai ta tafa maka ta ka ai malam ya kure shi ai malam ya ce ya kure shi ka ai wani dan bid'a ne ka ai kudu wannan ai babu wata riba ce ko akwai wata riba ba wata riba ce masoya dai masoya ne kila ɗaliban ka ne kila ɗaliban majalisi ne to din sun ta tafa maka wannan ai tafsil hasili ko baka yi wannan ba ma za su tafa maka to nawa ne malami ke kuskure amma ɗalibin shi ya bushe akan kuskuren saboda kawai yadda da amintaka da ƙauna to da idan masoyinka ya tafa maka din ka tozarta wani to ka ribaci wurin kenan ko wurin ne ka sama bai ya wani amfani ba abin da ake fata shine abokin tattaunawa na ka ribace shi imali ce alhaji ashaf na goma sha ɗaya ija'al lil khasmi tariqan litaradu yana da alaka da wancan ne shi yasa nace abin nan ka ba abokin tattaunawanka wata hanya ko ƴar ƙanƙanin ƙofa wanda zai iya dawowa daga kan kuskuren da yi. In ka ɗan fahimci ga wata ƙofa, in ka ɗan buɗe masa, zai zai zai taimaka masa ka buɗe mishi wannan ƙofa. Kun gama tattauna an kai shi bango, kila ka ga yana neman ya ta musu musu. To kai karan kanka, kai wata magana wacce zai ɗan ɗaukaka shi, ya ba shi dama. To jama'a alhamdulillah dai mun kawo tattaunawa nan kowa ya kawo hujjojinsa kuma na ji daɗin irin yadda shi malam wani ko da ko ɗan bid'a ne domin ka ribaci lo- zuciyarsa na ji daɗin irin yadda malam wani ya kawo bayanansa da hujjojinsa da abin da ya gamsu da shi alhamdulillah yanzu mun zo ƙarshen wannan tattaunawa a muna fatan insha Allah kowane daga cikin mu zai je ƙara bincike akan abin da yayi abin nan amma dai gaskiyar magana ita ce abin da muka tabbatar tun da muka hujja da kaza da kaza da kaza da kaza shi ma malam muna fatan zai je ya ƙara nazari ya ƙara bibiyan waɗannan abubuwan saboda dai manufar mu zai cika mu zuwa isa ne zuwa ga gaskiya so Allah ya mana muwafaqa ya tabbatar da gadigan mu akan gaskiya ka ba shi dama tun da ka ce mu je mu ƙara bincika gobe in ya da yana iya ce maka ai na ƙara bincika nan ku ƙila bai ƙara bincika ba ya riga dama can ya ga mutum amma yana kunyan ya fito ya ce abin nan to amma yanzu ka buɗe kofa ka ce mu je mu ƙara bincikawa to gobe in ya zo sai ce na ƙara bincikan na gane maganar ka ne gaskiya ba shi kenan ba hari ne shi abokin tattaunawa wala to idza zalla zallatan la tukhziluhu idan abokin tattaunawan ka ya zani wata irin zaniya kamar ya ya zo karanta wata ayar alqur'ani sai ya yi rafarsa a ciki bai karanta ta daidai ba wala tukhzilu kar ka sa ji kunya kar ka fallasa shi kace ka gani dibe ka dibe ka dibe ka ga kanan ke karanta kusan hamsin wai ayan kaza ma baka iya karanta ta ba ina yaro dan shekara bakwai zo ka karanta mishi wannan ayan ai ka kunya ta shi ba daidai bane ba daidai bane illa idan ya gama karatun ayan kana iya yin gyara to wani ya kawo aya kaza duk da yake akwai kurakurai da yi a gurin karanta aya guri kaza da ya faɗi kaza ba kaza bane kaza ne guri kaza da ya faɗi kaza ba kaza bane kaza ne shi kuma za ka yi ne kawai domin ya gane na kasan shi a cikin ajin ya gane a ashe ayan ma ban gama iya karanta ta ballanta na fassaranta ashe da sauran aiki shi ne kawai manufa to kar ka yi abin da za ka kunye kanshi wala taquluha lahu bi tariqatin musi'a kuma kar ka gaya mishi wannan kuskuren da ya ta wata hanya ne muni kamar yadda na buga misali wa inna ma nadbihu bi lutfin sai dai ka ankarar da shi cikin rausasawa wa ahsin al-istima ilayhi kuma in yana batu yana neman ya kare kanshi to ka saurare shi karka ce ba wani kai dai kawai jahili ne baka iya karatar Qur'ani ba kai dai kawai baka san komai ba ko kuma kila kai kai karatu ne da riwayar Hafs shi kuma yayi da warshu misali sai wannan din yanzu maka ce kai jahili ne baka ma san qira'an hafsu ba ko baka san qira'an warshu ba ko kuma ina aya ku na ka iya qira'an duri yace a'a to ka iya sufi a'a to qira'an bazifa ce maka duk bai iya ba kace ka gani duk ka zama kai wannan bane zaka ce zaka yi jahiliya da ni to ni din na ka ga duk babu dalilin wannan babu dalilin wannan illa idan ka kawo aya ne ya ce kai kuskure sai ka ce a'a wannan ɗaya daga cikin ruwayoyin karatu alkur'ani mai girma ne wannan nayi karatu ne da ruwan ibn ani ka gani sai ka gaya mishi bilu tsafin fa inna husna istima yaslu sun ila natija saboda gwargwadon yadda kake ba da tunaninka kake ba da zuciyarka kai sauraro mai kyau to wannan din shine rabin isa zuwa ga abin da kake nema in dai za ka iya haƙuri kai sauraro mai kyau ka fahimci saƙo da kyau to za ka iya saduwa zuwa ga abin da kake nema cikin sauƙi wannan shine abu na goma sha ɗaya da malam ya kawo insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu je ta goma sha biyu abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya karɓa da gare mu ya rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyyil karim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته